الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح منا cikin باب حسن الخلق إذا فقهوا ko babin da ke bayani akan cewa kyawawan ɗabi'u suna zama su ma mutum amfani ne idan faquhu idan masu su sun fahimci addini so da kaga karantar da mutane ɗabi'u kyawawa amma kuma ba ta hanyar addini ba ɓata lokaci ne kaga ana moral philosophy akan yi moral philosophy a makarantunmu na boko amma za ka ga shi kan shi malamin bai da tarbiyya yasa za ka ga wasu an zo sai a ce sarka cewa ma immoral philosophy immoral ne ba moral din ba ba a karantar da mutane kyawawan ɗabi'u ta hanyar falsafa ka ce ta hanyar wayo za ka karantar da mutum kyawawan ɗabi'u malamai wasu da suke da ake ce musu alfalasifatul muslimun wai masu da masu ce ma waɗanda ake ce musu ne philosophers na musulunci irin su ibn sina da irin su alfarabi duk kaga matsala suka sama da suka gina karantar da kyawawan ɗabi'u amma ta hanyar falsafa ta hanyar ra'ayoyin su aristophanes da platon da sukurat da sauran irinsu ba a fahimtar da ɗabi'a tana cin addini shi yasa ibn abbasin a tafsirinsa da Allah ta'ala ke cewa wa innaka la'ala khulqin azimin sai ce wa innaka la'ala dinin azimin lalle kai kanka kana kan addini mai girma domin maddinu illa al-akhlaq wa mal akhlaqu illa ad-din dabi'u sune addini addini kuma dabi'a ne mun gane to shine nan malam al-imam al-bukhari yace haddathana abdullah ibn salih qala haddathani musa ibn ulayy musa ibn ulayy musa ibn ulayy shine musa ibn ulayy ibn raba al-lakhabi musa ibn ulay ba ali ba ulayyin ne ɗaya daga cikin malamai yana cewa lakinnahu idza sumiya bit tasrih haraja idza sumiya bit tasghir haraja shi wannan musa ibn ulay din idan aka ambaci sunan babansa aka ce masa musa ibn ulay da tasgiri bai jin daɗi amma dai kuma haka sunan baban nasa yake ulay ibn rabah al-lakhani babban malamin hadisi ne malamai da yawa sun wasaka shi malami ne fika an abdullahi ibn amri qala an abihi daga babansa babansa shine wa ulay ibn rabah al-lakhani shine baban Musa din عن عبد الله بن عمرو دق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال يتي أربع خلال أبو بوا قدابيا خلال جمع خلة خلة كما أتي خصلة بديعة كوكم وانا أبدا دا أكي كرغاوا دا يبي أكو تو أربع خلال أبو بوا نبيئو قداهدو إذا أعطيتهن إذا ألا يباكسو فلا يضرك ma uzila an ka minad duniya ko fala ya zurruka in ka in ka sa shi fala ya zurraka lamun ta zama nahiya kenan eh fala ya zurraka ma uzila an ka minad duniya to abinda aka kwace maka baka samu ba na duniya kai ya dame ka kai ya cutar da kai in kana da waɗannan abubuwan guda hudu kaga wasu sun zo sun wuce a mota katuwa kakka damu in kana da waɗannan abubuwan guda hudu in ka wani ya shiga katon gida kakka damu idan kana da waɗannan abubuwan guda hudu kaga wani ya je yana ta kashe kuɗi yana ta siye siye yana ta kashe kuɗi to in kana da waɗannan abubuwan guda hudu ka kwanta hankalinka lafiya lau kakka damu in kana da su husnu khaliqa kyakkyawar ɗabi'a husnu khaliqa nan mafi yawancin malamai sun fassara shine husnul mu'amalati ma'an nas kyautata mu'amala da mutane idan aka ce husnul khaliqa aka yi shiru kawai ko aka ambaci husnul khaliqa sannan aka baɗi wasu ɗabi'un kuma to husnul khaliqa na nan husnu al mu'amalati ma'an nas iya kyakkyawan mu'amala da mutane kowa ka bashi ku hakkinsa kamar yadda dan fodiwa rahmatullahi alaihi yake cewa wa ashirtu kullu jalisin bima yula'imuhu kowane abokin zama na rayu da shi yadda ya cancanta in zauna da shi ba ba ba a mu'amala da mutane da ɗabi'a ɗaya ka ce kowa yadda za ka aje wancan haka za ka aje wancan a'a ka aje kowa matsayinsa wa asafun wa asafu tu'mati sannan da kamewa wajen ci malamai sun fassara asafu tu'matin nan ana nufin kakkaci abin da ba halas ba ka ci abin da yake halas ne in shubha ne ka bashi in haram ne balo balo to aula bitarki kenan al haramu aula bitarki min shubhati sannan wa sidqu hadithin sannan magana ta gaskiya ka zama in zaka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya yanzu malam sa'adu Allah ya gafarta masa wa hibzu amana sannan da tsara amana haƙoƙanka tsakaninka da Allah ka tsare su ita ce amana farko sannan amana tsakaninka da bayin Allah sannan amana tsakaninka da kanka akwai amana tsakaninka da Allah inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha adawul amanat al-imam al-qurtubi a tafsirin sa yace amana ta farko ita ce amanatul abdi ma'a rabbihi amanar da ke tsakanin mutum da bawan sa ya tsare sannan amanonin da ke tsakanin bayi sannan kuma amanar da ke tsakanin mutum da gaɓoɓinsa idan kai amana ne hancinka amana ne kunnanka ma haka haka hannunka haka kafarka komai amana ne to wannan hadisin hadisi ne mawqufi daga daga Abdullah ibn Amr bin al-As amma ya inganta a matsayin sahihi marfu'i ya inganta a matsayin marfu'i wato annabi sama ya faɗa arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya sai aka lissafa waɗannan abubuwa حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد قال سمعت عدي يقول أبو نعيم شين, شين الفضل بن عمرو بن دقين الملائي malamin al-Imam al-Bukhari ne yana daga cikin manyan manyan malaman al-Imam al-Bukhari ba Abu Nu'aym mai tabaqatul awliya'i ba ba Abu Nu'aym mai dalailun nubuwa ba Abu Nu'aym mai tabaqatul awliya kasan al-Imam al-Bukhari yake can kasa kasan su al-Imam al-Bukhari yake shi ko wannan al'imam al-fadl malamin al'imam al-bukhari ne al'imam al-bukhari ya yi riwaya hadisi da yawa a wajen shi yana cin manya-manyan malaman al'imam al-bukhari al-fadl ibn amr ibn dukainin al-mila'i sunansa kenan ya rasu shekara ta 219 bayan hijira al-imam zahabi a cikin shehu alamin nubala ya masa tarihi mai tsawo yana dai daga cin malaman da ya ba su mahimmanci sosai ya ba su tarihi mai tsawo to shi kuma ya waito daga malamin sa Dawud ibn Yazid shi kuma ya ce samitu abi yaqulu naji babana na cewa babansa shine Yazid din samitu aba huraira ce yaqulu naji annabi sama yana cewa abu huraira ya ce ya ce ya ji abu huraira yana cewa shi kuma ya kulu قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة أن نجس ما ياتي تدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار ما يدخل النار shin kun san mafi yawancin abin da ke shigar da mutane wuta tadruna ma aksaru ma yudkhilu an-nara to man yudkhilu an-nasa kenan ko atadruna ma yudkhilu an-nasa an-nara a harshen larabci fi'ilin da ke ta'ajiya da daga maf'ulai biyu to su tari wani zubin balarabe ya shahara a harshen larabci balarabe na goge ɗaya sai ya goge ɗaya misali afhamal mudarrisu tilmiza afhamal mudarrisu tilmiza akwai abin da ya fahimtar da shi ma za afhamahu afhamal mudarrisu tilmiza darsa to akan yi haka a larabci يا هل على غشي الفيل الذي يتعدى المفعولين أن يهذف مفعول واحد ويستغنى عنه بمفعول آخر شيء أفضل يا كوي تقاقشيني تدعون ما أكثر تدعون ما أكثر ما يدخل النار shin kun san mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta qalu Allah wa rasuluhu a'lamu suka ce Allah da ma'aiki nasa su suka fi sani qala al-ajwafa shi annabi sallallahu ya ce abubuwa guda biyu ajwafai waɗanda suke kwalogai ne su kwalogo ne lunguna guda biyu ko ramuka guda biyu alfarju wal famu ko kuma al-ajwafan abubuwan da suke tsakiya guda biyu ciki a tsakiya yake sannan al'aura ma a tsakiya take to su biyun nan suna shigar da mutane wuta ta me ciki dai ta wata ta wata baki kai al'ajwafu kaga tsakiya yake a tsakiyar fuska yake sannan kuma kaga na maka kira shi rami ne ai mun gane to alfarju al'aura ana zuwa a jiya abinda ba shi kenan da ita ba tana shigar da mutane wuta tana cikin dalilan da ke jawo ɗabi'un mutane su lalace walfamu sannan baki ana cin haram da shi ko sannan ana gulma al-imam al-ghazali Allah gafarta masa kurakuransa a cikin ihya ulumuddin ya kawo afatul lisan guda ashirin afatul lisan guda ashirin matsalolin da baki ke jama mutum sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya kama harshen su haka sai ya fito da shi sai ce hada alladhi awqa'ana fil masa'ib yace hada alladhi awqa'ana fil masa'ib yace wannan shine yake afkar da mu a cikin masifa wannan sai fitar da harshen shi yana nan kage da mun sami ce kuffa alayka hada sayyidina mu'adh ibn jabal yace wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi sayyidina manzo Allah sai yace masa uf yace masa sakilatka ummuk zanantuka min al-fuqaha'i a wata riwaya zanantuka tafqahu ai na zata kana cin masu fiqhu masu fahimta addini sai ya kamata ka gane matsalar harshe wa aksaru ma yudkhilu aljannata sannan mafi yawancin abin da ke shigar da mutane aljanna taqwallahi tsara Allah tsara dokokin Allah tsoron Allah da tsara dokokinsa wa husnul khuluqi da kuma kyawawan dabi'u da kyawawan dabi'u ku ji fasu taqwa taqwan nan babbar abaci sannan kuma da kyawawan dabi'u wannan su ne suka fi shigar da mutane aljanna وكاغا تغي سنة دا مهمنش حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت wannan kissar saboda akwai shaharu din nan a ciki kissa ce da bata inganta ba tana da rauni amma abin da za a faɗa mana a cikin hadisin ya inganta qala ta ce qama abu darda laylatan yusalli abu darda ya sunansa duk kowa ya san sunan shi abu dardai wale yusufu ko yusufu bin ya sunan abu darda wai mai rubin zaidin da za ka lahu khairan shine shine shine abu dardai ta ummu dardai fa ai ita ma an faɗe ta ummu dardai akwai ummu darda al-kubra akwai ummu darda al-sughra wace ce wannan ya sunan mamad matarsa haulatu khairatu bintuwa bintuwa nisfu ajar man yukmilu nasiru tukumilu ina ganin mutane fa duk daga nan da kake gani na kakka ta fitila na kai ina ganin kowa to shikenan tunda kun kasa qama abu darda ila yatin yusalli faja'ala sati mai zuwa kowa ya kawo faja'ala yabki aka ci ta ce abu darda ya tashi a wani dare sai yana ta kuka yana sallah yana ta kuka wa ya ƙulu yana cewa Allahumma a hasanta halki fa hassin hulki ya Allah ka kyautata halitta ta ya Allah ka kyautata ɗabi'a ta ya Allah ka kyautata ɗabi'a halitta ta ga ni kayi ne sak yanzu da Allah ya ga dama sai ɗau hancin mutum ya dawo tsakiyar kanshi ya za a gan shi hanci a tsakiyar kai ko kuma Allah ya ma mutum irin hancin giwa wannan botoramin ko ya ma mutum hanci irin na alade kaga za a ga mutum amma sai Allah madaukakin sarki sawwahu allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak to sai aka ce Abu Darda yana ta kuka yana addu'a yana cewa ya Allah ka kyautata halittata ya Allah madaukakin sarki ka kyautata ɗabi'ata hatta asuba har sai da asuba ta فقلت سي نتي يا أبا الدرداء سي أم الدرداء تشي نتي يا أبو الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق الدعاء بتقشن شي بتنفر فندري ها أسباهي face kawai kana ta roƙon Allah ya baka kyawawan ɗabi'u faƙala sai ya ce ya ummar darda ya ke ummar darda innal abdal muslima yahsunu khuluquhu lallai mutum musulmi ɗabi'unsa za su kyautatu hatta yudkhilahu husnu khulqihi aljannata haske kyawawan ɗabi'unsa sun shigar da shi aljanna faƙala sai ya ce hatta yudkhiluhu yudkhilahu husnu khulqihi aljannata wa yasi'u khuluquhu sannan ɗabi'unsa suna munana hatta yudkhilahu su'u khulqihi nara har sai munanan ɗabi'unsa kuma sun shigar da shi wuta wal abdul muslimu yughfaru lahu wa huwa na'im ke kin san ma ana gafarta ma dan uwa musulmi mutum bawa musulmi yana bacci yana bacci amma Allah yana gafarta masa qultu sai na ce ya abad darda'i kaifa yughfaru lahu wa huwa na'imun ya za a gafarta mu mutum yana cin yana sharar baccinsa qala shi yace yaqumu akhuhu min al-layl sai wani dan uwansa ya tashi da daddare fa yajtahidu sai ya ta kokarin ibada fa yad'u Allah azza wa jalla sai ya ta roƙon Allah mabuwayi da daukaka fa yastajibu lahu sai Allah ya amsa masa wa yad'u li akhihi sannan kuma ya ma dan uwansa addu'a fa yastajibu lahu fihi sai shi ma kuma Allah ya amsa masa sai Allah ya amsa mishi ya roƙa ma kansa sannan kuma ya zo ya roƙan ma dan uwansa dama daga cikin sunna addu'a idan zaka yi sai ka ce Allahumma ghfirli wa li akhi ko ba haka haka sunna ce ta addu'a ko rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر ربنا رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب النبي إبراهيم كو وانسى النبي نوح عليه السلام تو تو يرحم يرحمني الله وإياك يغفر الله لي ولك sai ka fara ma kanka sannan kama wani eh nan ba nan ba nan nan nan la isara fi ba'a addu'a da'a shi malamai malamai suna da ka'ida suna cewa la isara fi ba'a shi yasa ko masallaci ne aka zo sahun gaban nan to kakka ga wani ya shige ana cewa shigo kana ha bismillah ha ai kai kai sauri ka shige kakka jira shi eh kakka jira shi manzo Allah sai ya ce da sai an yi qura'a ma sannan wani ya samu sahun gaba ai da sai ai qura'a saboda falalar sahun gaba amma zai ga wani na ce ma wani bismillah bismillah ha to shikenan la isara fi ta'a ba a fifita wani a wajen samun lada kai kake son ka fara samun lada sannan ya samu daga ka yanzu nan in nazo ina addu'a in ce Allah ka shigar da ni aljanna daga nan sai in ce sai ku kuma Allah shigar da ku shi kenan in aka fara ansani zan fara shiga in na shiga sannan ku shiga to kaga duk wannan wannan wannan wannan wannan haka ake to wannan hadisin kissar malaman hadisi musamman ma Nasiruddin Albani a wannan zamanin ya ba a fata a cikin littafin sa da'ifu da'ifu al-adab al-mufrad littafin da yamma wannan aikin amma dai ma'anonin hadisi sun inganta a wasu hadisa amma isnadin wannan saboda akwai shi wannan shahab din malaman hadisi suka ce la yuqbalu hadithuhu ba a karban hadisinsa shi dai an masa mutaba'a to nan kuma lam mutaba ba masa mutaba'a ba so da ke kissar kissa ce ba ifiya amma dai ma'anonin ta ma'anoni ne masu kyau kuma ma'anoni ne da ake aiki da su Allah ka kyautata mana ɗabi'un mu ya inganta manzon da ta sama idan ya kalli madubi yana wannan addu'a Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi addu'a da annabi sun yake in ya kalli madubi kenan kaga ba ba ba ba ba ba ba ka kalli madubi ba kai irin na na Suleiman ibn Abdul Malik Suleimani ya kalli yana yana yana matashi ya zama sarki ya kalli madubi bai washi tana gefe ya ce anal malikul fata ya ce ni ne matashi sarki mai zamani ya kalle ta ya ce ko ba haka bane ta ce wallahi ran kai dade haka ne to me za ta ce mishi shine sai ta baiti تشي أنت نعم الفتى لو كنت تبقى غير ألا بقاء للإنسان ko ta ce an ta ni'mal fata law kunta tabqa ce ma dalla da kai a matsayin matashi ina ma dai a ce ba za ka mutu ba ghaira alla baqa lil insani sai dai babu babu dawama ga dan adam ma alimtuhu fi ma laysa fi ma alimtuhu kana fi nasi ghaira annaka fani tace ba ka da wani aibi da ake gani a cikin mutane aibin ka ɗaya aibin ka ɗaya ne kawai za ka mutu inda ba ka da wannan aibin to ba za ka mutu ba da ba ka da aibi amma tun da za ka mutu to kana da matsala matsalar ka ɗaya kawai za ka mutu kaga ita gaya mushi magana ko